أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يهرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضيه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطانا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا daga cikin su mutanen nan yahudu ne wato minhumu ummatun muktasida saboda haka ake warewa da cewa waɗansu daga cikin su min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi a cikin su yahudawan akwai masu karkatar da kalmomi an mawadihi yadda suke rubuce daban yadda suke mai da su daban ko yadda suke faɗar su daban wa quluna samina wa asina idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu magana sai su ce sami'ina amraka wa asina samina qawlaka wa asina amraka waɗansu fito fili ce mun ji amma ba mu yadda ba waɗansu ko ce mun ji sai su ɓoye ce sai dai mun ƙi su faɗa a fili sun ji sai su ɓoye kuma su ce ba su yadda ba sun ƙi wa ya ƙulla samina wa asena wasu ma gaira musma'in kuma sukan ce wasu ma gaira musma'in ka ji ka ji Allah kada ya jiyar da kai gaira musma'in wa ra'ina kuma sukan ce masa ra'ina wato ra'ina ka kiyaye mu ko ka dakata mana ko ka ji mana to amma sukan faɗi wannan ne da nufin faɗa wa manzo Allah muguwar magana ra'ina da bakin yahudu zagi ne ra'ina da larabci kuwa cewa a dakata mana a saurare mu shine ra'ina to a wajen bata yuharrifuna kalima amma wadihi din da layyan din ra'ina sai ce ra'ina rawina wai makiyayin dabbobinmu to ta wajen lugar yahudu kuma zagi ne to wannan irin kalmomi na mushtarak idan mutum ya yi nufin zagi da su to zagi ne in kuma mutum bai yi nufin zagi ba a kowaɗanne magana da yadda aka ajiye su ba za a hana faɗin su kamar yadda suke ba amma in an yi niyan zagi to ba wuya a yi zagi din to innamal a'malu bin niyyati wato wannan ba zai kawo cewa akwai wani mutum da ya sha faɗin cewa yakan yi hujja da kada a karanta jauhara saboda akwai laskam a ciki yana hujja da ra'ina ɗin nan ai ba haka ba ne laskam wato kalma ce ta istiƙama aka yi mata alifu tafdilin kuma wanda suke karanta jauharan larabawa ne na asali ba wai wanda suka koyi larabci ne ba saboda haka wani ba ajami ba zai musu gyara cikin larabcinsu ba abin da aka shirya da suna don ya haɗu to babu wani bambanci ba wani hanawa sai dai in an yi niyyar misali kamar niyyar zagi hausayen za su kira ba filatani in suna so su zage shi sai su ce fullo uwar to shi sai tsammani kamar filatanci aka yi masa fullo uwar ta ce an yi nufin a zagi uwarsa ne ta ce fullo uwar kaga wannan niyan zagi ne wanda wannan niyya za a rubuta masa alhakin zagi amma misalin kan wani mutum ana kiransa mala uba to in ka kira shi ka ce mala uba ka zo ko ku alhaji uba ka ce alhaji uba ka zo alhaji uba ka zo kaga wannan ba zagi ba ne sai dai in yi niyya shi mai kira din alhaji uba sunan mutum ne da hausa ka zo sunan kira ne da hausa ba za a hana hausawa faɗa wa mutum alhaji uba ba ba za a hana musu cewa ka zo ba in an ce alhaji uba ka zo wani ya ce kaji alhaji ana zagin uba ka ya ce alhaji uba ka zo to wanda ya niyan zagin shi ne ya zagi amma wanda ya faɗi kan bai niyan zagi ba inna mal amalu bin niyyat to su yahudu suna nufin gaya manzon Allah wannan miyagun maganganu ne da dabara to gashi kuma Allah ya tona musu asiri don su san dai wanda suke wa wannan abu annabi ne mai magana da Allah gashi Allah ya gaya mana tonin asirin su wara'ina layyan bi alsinatin suna karkatar da harsunan su wadanan fiddini saboda su yi sukan addini duk wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soki addini wanda ya soki umurninsa yace samina wa asena ya soki addini war wannan qalu samina wa dana ina ma a maimakon suke cewa samina wa asena su ce samina wa dana mana mun ji mun bi mun ji mun yadda kamar yadda mu'mine suke faɗi آمن الرسول بما أنزل من رب المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا هكا مؤمنين سكي فدي باسا شي سمعنا وأسينا سي يهود سي منافقين يهود سبرا فيلي منافقين سبوي أسينا أبوي ولو قالوا سمعنا وأطعنا ina ma da maimakon su ce samina wa asena su ce samina wa dana wasma gairar musulmai da suke cewa wasma wanzurna wasma ka ji wanzurna ka ɗan dakata mana ka ɗan jira mu da ya fi ce ra'ina da nufin zagi da kana khairan lahu wa aqwam da yin haka shi ya fi musu alheri kuma shi ya fi musu daidai da dacewa da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da martaba su ta mabiya inda su masu bi ne da kana khairan lahu wa aqwam walakin amma ina لعنهم الله بكبرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أما سو يهود الله يا رجا يا لأنشيسو يا رجا يا لأنشيسو شيسا سكي وأن أبوبا سكي قارو وكنسو لعنا ولكن لعنهم الله بكبرهم saboda kafircin su Allah ya la'ance su dun alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika ma sawwa kanu ya'tadun Allah ya la'ance su a harsan annabawansa walakin la'anahum Allah bi kubrihim fala yu'minuna illa qalila su yahudu ba sa imani sai imani ɗan kaɗan ko ko jama'a yahudu ba sa imani sai jama'a ƴan kaɗan in sun yi imanin ma imanin kaɗan ne ko ko jama'a cikin su masu imani kaɗan ne duk da yana yiwa fala yu'minuna illa qalila ba sa imani su yahudu sai jama'a kaɗan daga cikin su ko ko ba su da imani sai kaɗan
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطيف فنردها على أدبيرها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الصبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبيرها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina ya kira Yahudu ya gaya musu cewa kamar yadda Allah ya umurce shi wala takunu awwala kafirin bihi ku ne malamai to wannan annabci nawa kun fi kowa sanin sa littafin da nazo da shi kun fi kowa sanin sa ina roƙon ku kada ku zama ku ne farkon wanda ya kafirce wannan annabci da wannan littafi to shikenan sai suka ki da suka ki sai aka samu Abdullahi bin Salamin ya yadda yace shi abinda ake cewa duk na alamomin annabi cikin at-taura ya gansa cikin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya yadda ya yi imani to shine Allah yake magana da zafi anan yace ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku waɗannan yahuda wanda aka ba su littafi aminu ku yi sauri ku yi imani bi ma nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da alqur'anin da muka saukar wanda ya gaskata abin da yake hannunku na at-taura qur'ani ya gaskata at-taura min qabli an nadmisa wujuhan ku yi sauri ku yi imani tun ba mu shafi fiskokin ku ya zama ba ido a wurin ba hanci a wurin babu wani kyau a wurin fiska yanzu nan za mu yi muka ka in ba ku yarda kun yi imani ba fa na rudda ala adberiha ko ko mu mai da fiskan ta koma ke ta koma baya aw nal'anahum ko kun la'ance su su yahudu kama la'anna ashabar sabt kamar yadda muka la'anci mutanen da suka yi shishigi mun hana musu yin farautan kifi ranar lahadi a ranar asabar suka yi farautan kifi ranar asabar din muka halaka su kunna lam kunu qiradatan khasiin Allah ya la'ance su ya mai da su biroyi da alhanzir to in ba su imani ba a cikin ɗayan ukun nan sai mu musu ɗaya ko dai mu share fuskansu ta zama babu ido a wurin ba hanci ba baki mun share komai ya zama kaman keya ko ko mu la'ance su kamar yadda muka la'anci ashabu sabti ko ko mu mai da su kiradatan khashiina to za mu za mu musu ɗaya daga cikin wannan to an ce to cin wanne ne aka yi a cikin wannan an la'ance su din ne ko an sha fiskokin su din ne ko an mai da su biroyi da alhanzir din ne da yace aminu ma nazzalna musaddiqan lima ma'akum من قبل أن نلبسه وجوها فنرد على أدبيرها أو نلعنهم كما لأن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا أكتشفت ينزلوا تندك ورنسوا لك تكن سم مسلونتا domin a rannan abdullahi bin salamin ɗin da ya ji wannan tsawa sai ya musulunta da shi da mutanensa to sauran kuma wanda su musuluntan ba ko ba ta fiskar su ba sai aka la'ance su dai kamar yadda aka la'anci ashabu sabt din dinin alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud da isa ibn maryam a wannan ɗanan kuma ranar ashabu sabt wa kana amru lan fa'ula ka san al'amarin Allah haka yake abin aikatawa ne in Allah ya ya ga dama yayi wani al'amari inna ma qul lahu kun fayakunu abin da ya ga dama yi kawai sai ya abin ya faru sai ya faru yanzu nan sai mu sha fiskan fiskan su mu mai da su fiska kaman allo ko ko mai da su biroyi da alhanzir na? Ɗariƙa za ta ba? Za ka yi ɗariƙa ne? Tijjani an karɓa ba a bari. ba a haɗa da wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu waliyafiyar da suke cikin ɗariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'an an samu za a girma iyaye musu biyayya jam'in wazifa jam'in cikin jama'an ka samu abokan yi ka yadda za ka yi na baka da gaishe ta jami a ce ka kamar sai alhamdulillah sai ka je koya maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a inna allaha إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما أنا cikin maganan alal kitabi an komo maganan tsafi wato tsafi ba harkar yahudawa bane ba harkar nasara bane tsafi kayan masu tsafi ne su alal kitabi ne Allah ya kasa kafirai kashi biyu daga alal kitabi sai mu shirkai arna to amma yanzu su yahudu din sun je makka kawunul ashraf da huyayyu ibn akhtab sun je makka bayan yakin badar da aka yakin badar a kashe manyan kafiran makka guda saba'in aka ɗaure guda saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki zai ibn harisa da abokinsa su je maza maza su je madina su yi albishir ga abin da ya faru an yi yaƙi an samu nasara su wani da duk an kashe su yau sannan su wani kuma suna ɗaure da aka wannan albishir sai kawun ashraf ya ji wannan labari da ya ji wannan labari sai ya ce a'a kai wannan ba gaskiya ba ne sai labari ya bazu ai ko gaskiya ne gaskiya ne in dai muhammadu ya yaƙi waɗannan mutane da aka ambata ya kashe su to lallai cikin ƙasa ya fi bayan ƙasa daɗi muhammad ya kashe waɗannan to shi kenan sai ya ɗebi mutane saba'in ya je makka ya ce to muhammad garinmu ya koma ƙasarmu baya zaman lafiya da mu ko da yake mun yi amanan zaman lafiya ko kuma baya zaman lafiya da ku me zai hana mu taru mu yi gayya mu tumɓuke shi gaba ɗaya to shi kenan sai suka je abu su yana sai ya saukar da shi kabin ashraf sauran yahuda aka yi musu masauki to da suka yi gaya musu maganar da kuke yi gaskiya ne to ku ne mutane masu littafi ku ne malamai mu dai ba mu da karatu ku gaya mana gaskiya a cikin littafinku yanzu da mu da muhammadun nan wake kan gaskiya mu dai mu ne ke zaune akan addinin iyayenmu sa tun daga zamanin annabi ibrahimu kuma mu ne ke ciyar da bakin alhazai muke ba su ruwan sha muke kulawa da haramin allah muhammadu kuma ya ƙi harami ya ƙi addinin ibrahimu ya yanke zumunta ya koma wajenku ya zauna to yanzu da mu da shi ku faɗa mana gaskiya tukuna wane ne kan gaskiya mu san abin da za mu yi sai suka ce a a muhammadu fa'a ce yana kan gaskiya ai ku tambaye mu ne malamai abin nasa ba gaskiya ba ne da annabi ne ya shagala da yawan aure kullum tun da ya koma wajen mu nan ban da yawan aure ba abin da yake yi da kuma annabi ne ya ce abin da ya yanka ya fi abin da Allah ya yanka wato mushe shi ne abin da Allah ya yanka suka yi ta lissafa abubuwa marasa tushe sai kafiran maka suka ji daɗi cewa an gaskata zatonsu to za mu haɗu za mu yaƙi muhammadu in je su can to sai suka ce to in gaskiya ne sai ku dodannin mu sujada don mu tabbata komi namu yana haɗe bai hude baya son yi wa gunki sujada amma sai suka ce maimakon dai a ce al'amarin muhammadu gaskiya ne gara a yi wa dodo sujada to sai suka yi wa dodanni sujada saboda haka ne Allah ke kiransu a nan da sunan mushrikai Allah baya wa kowane mutum gafara in dai ya mutu yana shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftari isman azima to waɗannan kafirai yahudawa da dai yahudu ne amma yau sun zo mushrikai don sun yi sujada wa tsafin mutanen makka to kuma za a gaya wa duk duniya gaba ɗaya kowa ma ya sani duk mutumin da yake tsafi in ya mutu bai daina tsafi ba kuma dukkan kafiri gaba ɗaya kowane irin kafiri ne ko mai tsafi ne ko mai littafi ne ko wanda yake ba shi da Allah ne ko mai bautan wuta ne ko kowane kafiri dai in ya mutu yana kafiri ba sauran magana wuta kawai mutane kashi hudu ne akwai mutane masu kiyayewa ko suna yin laifi suna tuba sun mutu ba laifi ba su da wani laifi shi ke na wannan zuwa aljanna magana ɗaya ba wata magana akwai kafirai wanda suka mutu suna kafirai magana ɗaya sai wuta ba wata magana to magana yanzu inda ta saura wanda yake yin manya-manyan zunubai ya tuba da wanda yake yin manyan zunubai wanda bai tuba ba to wanda yake manyan zunubai komai yawan su in ya tuba shi ma Allah ya masa gafara wanda kuma yake manyan zunubai ya mutu bai tuba ba to shine ahlus sunnati muka ce za a bar shi da Allah Allah shi ya san yadda zai yi da shi su kuma mutazilawa sun ce ai matukar dai bai tuba ba ya je lahira in ya shiga wutan nan baya fitowa har abada suka jawo irin ayar da muka ja kwanan baya to in dai mutum ya tuba to Allah ya masa gafara komi laifinsa ubangiji na cewa fa inni la wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hataji kowa ya tuba Allah ya masa gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbala wanda ya tuba bar zunubi kaman bai taba yin zunubi ba amma in mutum ya mutu yana kafiri ba sauran wanda zai masa gafara ba wanda zai masa cece shi inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma abin da bai kai wannan ba Allah in ya ga dama zai mutum gafara ko ya tuba ko bai tuba ba wani shirik billahi amma dukkan mutumin da yake wa Allah tsafi yake hadawa Allah wani abu wannan mutum fa ga diftare isman azima hakika wannan mutum yayi babban babban zunubi ya yanki babban zunubi yayi wa Allah ƙarya cewa Allah yana da abokin tarayya shi shirku wato tsafi hawa biyu ne akwai shirku wanda yake muƙabala da Islam wato ga musulunci waje ɗaya ga shirku waje ɗaya ba sa haɗuwa in mutum yana cikin wannan ba cikin wannan shine wanda ubangiji yake cewa ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi kharaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun har har zuwa fala taj'alu lillahi andadan kada ku yadda ku yi tsahi ku yi wa Allah abokan tarayya mai wannan tsahi baya sallah in kace masa musulmi ma sai ya zage ka shi ba musulmi bane shi in in kace masa ya sallah sai ce in yi sallah tsafin sa zai baci bai gada ba baya yi to wannan shine shirku ana kiransa shirkun jaliyun babban shirku kenan Allah kiyaye mu dukkan shirku mai wannan in ya mutu yana yi shi da shiga aljanna har abada shirku na biyu shine shirkun khafiyun shirku ɓoyayye wanda yake muƙabala da imani ubangiji yana cewa a irin wannan shirku faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan kaga wannan yana yin ibada ne aka ce kar ya sa kowa cikin ibadar yawa Allah shi kadai ibada wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wato mai shi ya dogara da wasu abubuwa ne bai dogara da Allah ba dogara da wasu abubuwan nan sai suka hana shi cikakken imani sai ya zama mai dogara da wani abu Allah kuma ba yarda a hada shi da wani in ka hada Allah da wani sai Allah ce to wancan din bai da komai ni ina da su da yawa wanda ka bani da wanda ka bashi duk na hada maka sai ana ganin shuraka'i to shi wannan yana mukabala da imani ne a muhallinsa ana ce ahadan ba andadan ba wancan na kafirci andadan wannan mai hana tawakkuli mai hana cikin imani a ce ahadan karka hada Allah da kowa da kowa to na uku na ƙarshe shi ke mukabala da ihsan dama addinin islam iman ihsan kamar yadda hadisin jiru ya kawo na uku na ƙarshe wanda yake mukabala da ihsan wato wa abudullah wala tushriku bihi shay'an komi ka kore komi ka tabbatar da Allah an tabbata Allah ka annaka tarahu komi ba maganan kowa ake yi ko tsafi ba a'a na farko banda tsafi na biyu banda kowa na uku na karshe banda komi wato yayewan hijabi kenan wa abudullah la tushriku bihi shay'an komi gaba ɗaya kar kar baka da Allah komi to kar a mutu cikin shirku sallama wa Allah kun shirki billah fa gariftari isman azima duk wanda yau Allah tsafi hakika ya babban zunubi ya ya ƙarya ya babban zunubi Allah bai da abokin tarayya
alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ka dube su Allah yana gaya annabi dubi waɗannan mutane dubi waɗannan miyagun mutane yuzakkuna anfusahum duk da haka wai suna cewa su ne zababbun halittar Allah su ne sha'abullahi al-muqtar su ne wai zababbun bayin Allah su ne wai nanu nanu abna'ullah wa ahibba'uhu mu a wurin Allah kaman ƴaƴan Allah muke kaman masoyan Allah muke wai su ne wani abu a wurin Allah ina ma da sun bi hanyar da iyayen suke bi ta awanni faddaltukum ala alamina Allah ya fifita su akan dukkan talikan zamanin su inda sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa su masoya Allah ne zababbu ne a wurin Allah wannan sai tabbata da yake Allah ba shi da tsaban da yace su iyayen Allah ne amma sun kafirce wa annabi Isa su Yahudu sun jefe shi da muguwar magana sun jefi Maryam uwarsa da muguwar magana sannan sun zo sun ƙara kafircewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka suna kirayewa su ne zababbun bayin Allah su ne na gargari ubangiji yana faɗi a nan wurin da suratul najm yana ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqi kada mutum ya bi kansa ni kaza kaza ne ni kaza kaza ne ni kaza kaza ne Allah shi ya san mai tsoron sa yanzu ka wasu mutane da suke kansu wai su ne ahlus sunna wai su ne ahlus sunna saboda tazkiyatun nafsi suna gyaran kansu wai su ne ahlus sunna kuma nan inda suka bakatar inda za ka gane abin sun gina shi akan jahilci masallacin sunansa masallacin ahlus sunna amma wanda ba nasu ba masallacin mushrikai ai da sai a ce nan nasu na ahlus sunna wannan na ahlul bid'a sunna yana muƙabala da bid'a ne amma ka shirku yana yana muƙabala da islam ne saboda abin an gine shi ne jahilci ba da ilimi ba sai ce wannan na sunna wannan na kafirci ai sunna ba ta da ba ta da ba ta da in an ce abu sunna ne to yana muƙabara da bid'a ne daga an ce wannan mutum mai bid'a ne to an yarda musulmi ne mai bid'a dai kullum musulmi ne sai ya aikata wata bid'a da ta fitar da shi daga musulunci a ce to wannan bid'a ta fitar da shi daga musulunci ya wuce bid'a ya zama kafiri a matukan yana ana kiransa mai bid'a to musulmi ne an yarda musulmi ne matukan kuma ana ana gwama shi da ahlus sunna to sauran ahlul bid'a musulmi ne ahlus sunna ahlus sunna ne wato sune zababbun bayin Allah masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fala tuzakku anfusakum hu alim man ittaqi wannan duk halayen yahudu ne fala tuzakku anfusakum hu alim man ittaqi alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum ya ya ka gani kaga waɗannan mutane sai su ne suke tsarkake kansu wai su ne na gargari su ne zababbun bayin Allah su ne sha'abullahi al-mukhtar balillahu yuzakki man yasha a'a mutum ya dakata Allah shi ke tsarkake wa Allah shi ke tsarkake mutane wanda Allah ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake maganganunsa ya tsarkake halayensa da ayyukansa to shi ne wanda yake tsarkakecce a wurin Allah ba wai wanda ka faɗa da kanka ba abin da ka faɗa da kanka ai Fir'auna ya ce shi musulmi ne ya ce Musa kafiri ne Fir'auna ya ce shi musulmi ne amantu annahu la ilaha allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin haka Fir'auna ya ce ko to ya ce kuma Musa mai ɓata ƙasa ne kafiri ne alam rabbika fina walidan wa labista fina min umur kasin wa fa'alta fa'alta allati fa'alta wa anta min al-kafirin wai fir'auna yake ga Musa ba yana cikin kafirai amma shi musulmi ne fala tadakku anfusakum huwa alam man ittaqi wato wannan yana nuna tabbatan hadisin manzo Allah man qala li akhi ya kafiru faqad ba biya adu kaga fir'auna fir'auna ya ce musa kafiri musa ya ce fir'auna kafiri to ɗayan su ne ya zama ne ɗaya kam ya zama kafiri to wanda ya ce shi musulmin ne ya zama kafiri shi fir'auna ba fala ta zakku anfusakum huwa alim man ittaqi yuzakkuna anfusahum bai la yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila kuma da kada ayi tsammanin wanda yake aikata ayyuka waɗanda suke tsarkake zuciya suke tsarkake baki suke tsarkake ayyuka shi ma an ce shi ma ba tsarkake ba ne a duk wanda ya aikata wani abu Allah yana ajiye masa da abinsa ba za a cuce shi da komai ba komai kankantar abin da ka aikata kamar ya mani tsara zarratin khairan yara ko ba tira dan dan zaren nan na na kwayar da yake kwayar dabino shine fatil ba za ba za zalunci ko ko kamar wannan ba unzur
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفي به إثما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفي به إثما مبينا الله كدو أن مياغم متاني الله ينا غير النبي دو بيسدون الله kaka suke wa Allah ƙarya wai Allah ya zaɓe su su kaman ƴaƴan Allah suke ko sun ce lan tamassanan naru illa ayyaman madudatin ba duk abin da mu yahudu muka yi ba yadda za a yi wutar lahira ta shafe mu sai da ƴan kwanaki ƴan kaɗan kuma duk mutumin da yake so ya zama bawan Allah dole sai ya zama Yahude kunu hudan au nasari ta tadu nasara ma sun ce duk wanda yake so ya zama bawan Allah sai da ya zama nasara wannan duk tantiyatun nafsi ne unzur ka dubi kai fa yaftan Allah kazib ya suke wa Allah ƙarya abinda ba su da hujja da shi wa ka bi ismu mubina wannan magana suke faɗa ta isa babban laifi bayyanan ne a fili mutum wa Allah ƙarya yace shi nagari ne ga ayyukansa ko miyagun ayyuka ne
ألم تر إلى الذين إلى الذين أوتوا نصيبهم من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدي من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب yaya kaga waɗannan mutane wanda aka ba su wani abu na rabon sanin littafin su a taura yuminuna bil jibti wa tsaguti sun yarda sun bi kabin asharaf da huyayyi ibn akhtab waɗannan miyagun shugabannin yahudawa su dai sun san tsahi ba kyau amma tun da yake su ne suka yi musu jagora suka je makka sun je sun yi sun yi tsafi sujada saboda yarda neman yardan waɗannan miyagun shugabanni kabul ashraf da huyayu na akhdab wato jibtu da dagoto abubuwa ne waɗanda suke raba mutum da Allah duk wanda ya raba ka da Allah sai a ce dagot ko a ce jibt dagot jibt duk abin da ya raba mutum da Allah ya zama kayan tsafinsa in kayan tsafin ne na farko shine jibtu ko ko shedan shine jibtu koko dodo shine jiftu koko dahud shine jiftu koko mai mai sihiri shine jiftu ko kayan sihiri shine jiftu ko kuma boka shine jiftu shine dahutu duk da abin da ya raba mutum da Allah ya zama dahut nasa yuminuna bil jifti wa dahuti sun yi imani da waɗannan mi kafiran makka masu tsahi sun fi jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a waɗannan Allah ya la'ance su ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'ani Allah duk wanda Allah da kansa ne ya la'ance shi falan tajid lahu nasira baka da ba yadda za a ka saba masa wani mai shiryarwa wanda zai taimake shi ya raba shi da azaban Allah gobara daga kogi kenan tunda Allah ne ya la'ance shi ina za a samu wani zai taimake shi
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا shin da suke cewa tun da ka dawo madina banda shirye-shiryen sha'anin mulki babu abin da yake gabanka sai yawan aure sai yawan shirye-shiryen mulki shin in mulkin ne ma yana hannunsu ne balle su suke ba wanda suka ga dama ba ya hannunsu abada
am lahum nasibun min al-mulk ko suna da rabo ne su ne masu rabar da mulkin da su ne suke bayarwa yahudawa ne suke ba da mulki sai zan la yutunan nasa na tsira ba za su ba ko da kaman dan digon nan da yake bayan bayan kwayar dabino ba ko kuma dan abin da yake mannewa a jikin yatsar mutum na kura ba duk da ana kiran su na kiran din nufra duk ba nasu bane shine Allah zai kawo hujja anan ya gaya musu ai su jahilai ne yin mata saboda haka manzo Allah ya tara su yace to Allah ya ban labarin ga abin da kuke faɗa mini na shagala da yin aure na shagala da yin aure ko kuma kuna kirari ku mutanen annabi Ibrahim ne ku bani Isra'ila ne amma Allah ya gaya mini annabi Dawud yana da mata sun kai ɗari ko kun taɓa jin haka suka ce eh mun san haka kuma an gaya mini annabi Suleiman yana da mata ɗari uku yana da kwarakwarai ɗari bakwai kun ji haka eh mun ji haka ya tabbata eh to wai mutumin da yake da annabin da yake da mace ɗari da annabin da yake da mata dubu da annabin da yake da mata tara wane ne fi shigaltuwa to mai dubu matansa ba su shagaltar da shi gabarin annabcinsa ba mai ɗari matansa ba su shagaltar da shi gabarin annabcinsa ba ta yaya annabi mai mata tara mata tara za su shagaltar da shi gabarin annabcinsa sai zalla yi tunan nasa na tsira am ya sudunan nasa أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما سود يهود هذا كوي سكي مكا يا رسول الله سلطان كي النبي ko sun san kai ne annabin karshen zamani ko sun san duk abin da kake yi gaskiya ne hasada ce kurun wai don menene Allah ya zaɓe ka cikin laraba ya mai da kai annabi bai zaba a cikin yahudu ba in ji yahudu bai zaba a cikin nasara ba in ji nasara hasada kawai ya sunan nasu alama atihum Allahu min fadli suna wa mutane mutane hasada ne nan ma dole sai da fannin usul in ba fannin usul ba za a iya ganewa ba am yasudunan nasu alama atihum Allahu min fadlihi wato annasa nan annabi da sahabbai su ne wanda Allah ya ba su annabci ya ba su shiriya ko ya ba su iko sallallahu alaihi wasallama yanzu kowane bai hude gashi nan yana so ya motsa amma yana jin tsoro yana so ya motsa amma yana jin tsoro sai ya samo taimako daga arnan waje am ya hasuruna nasa ko dai hasada kawai suke maka ya rasulullah kai da jama'arka alama atihum Allah min fadlihi akan abin da Allah ya ba wa annan jama'ar min fadli na faralarsa Allah ya ba ku annabci ya ba ku manzanci ya ba ku littahi na shari'a ko ya fifita ku yau ku ne khayra ummatin ukhrijal lin nasi a badalin su ne da su ne su ne faddaltukum alal alamin alama atihum Allah min fadlihi faqad atina ala ibrahim alkitaba wal hikmata ai mun baiwa jama'ar annabi ibrahim alkitaba littafi domin mun ba annabi musa a taura shi ko jikan annabi ibrahim ne mun bai wa annabi isa injila jikan annabi ibrahim ne ta wajen uwarsa ai mun ba su kuma mulki mun bai wa annabi dawo da mulki da annabci mun ba annabi suleiman mulki da annabci fagadate na ala ibrahim alkitaba wal hikmata wanda ibrahim dinnan shigowa da sunansa anan domin shine kakansu duka shine kakan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda yake alfahari da shi shine kakan annabi Musa shine kakan annabi Isa shine kakan annabi Dawud shine kakan annabi annabi Suleiman saboda haka aka jawo sunansa faqadatina ala ibrahim alkitaba wal hikmata hakika mun baiwa jama'ar annabi ibrahim alkitaba littafi wal hikmata da hukunce hukuncen annabci wa atainahum mulkan azima kun ba su mulki mai girma ga mulki ga annabci ga mata din wanda aka faɗa amma ba su raba su da annabcinsu ba ko dai yahudu ga hasada ga jahilci da kun san tarihi ba za ku soki annabi musallallahu alaihi wasallam ba in kun san tarihin annabi annabi Musa da annabi Isa ko da yake ku yarda da annabi Isa ba in kun san tarihin annabi Dawud da annabi Suleiman mun ba su mulki mai girma yana daga cikin mulkin su Allah ya hore wa annabi Suleimanu mutane da aljannu da tsuntsaye an hore masa sosai yadda ya ga dama annabcinsa yana cikin bani isra'ila ya takaita cikin bani isra'ila amma mulkinsa ya gama duk duniya gaba daya annabcinsa yana cikin bani isra'ila ne amma mulkinsa ya gama dukkan duniya gaba ɗaya shi annabi Sulaimanu mulkinsa bai annabcinsa bai gama duniya ba domin da annabcinsa ya gama duniya ya yi daidai da annabi Muhammadu kenan shi annabi ne aka aiko shi ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira amma sauran annabawa kam kowane annabi an aike shi zuwa ga jama'arsa ila qaumihi ila qaumihi ila qaumihi wa atainahum mulkan azima ko mun ba su mulki mai girma ya ishe ku dai annabi suleiman zai yi baƙuwar sarauniya daga yaman daga wadi saba za ta zo wajensa sai yasa aka gina masa aka gina masa katangar zinariya aka yi masa daɓe na na kayan alatu sannan aka yi masa daɓen hanya mil ishirin da bakwai na zinariya kwalta na zinariya ta wannan duka bai shagaltar da shi gabarin annabcinsa ba sai annabi ya yi mata tara kawai kuke damuwa don jahilci وآتينا ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفي بجهنم سعيرا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفي بجهنم سعيرا karku manta dai in ina la'antar yahudu ba wai dukansu ba fa minhum man amana bihi a cikin yahudun akwai wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum a cikin su akwai man sadda anhu wanda bai yi imani ba bai bar wani ya yi imani ba ya tsare jama'a ya ce kar ku yarda mu ne malamai ku ji gaskiya wurin mu nan ba shine annabi Muhammad ba ba shine annabin da Allah ya aiko ba ba shine bai tsare mutane ya hana su wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafe bi jahannama sa'ira su yi dai su yi dai akwai wata wuta a lahira tana nan tana hure tana jiran su kuma ta ishe su za ta yi maganin su
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما آه مجنن سوء كابل الأشرف da huyayin ibn akhtab waɗannan mutane sun je sun gayyaci mutanen makka ne in an duba tafsirai da littattafan siyar za a ga wata khilafa waɗansu ce kabumul ashraf da huyayin ibn akhtab bayan uhudu ne suka je makka suka gayyaci mutanen makka don a zo a yi yakin lahaza amma in an dubi tarihi yadda abin yake bayan badar din ya fi zamowa daidai domin tsakanin annabi ya aiki muhammadu maslama da abokan tafiyansa sun je sun kashe masa kabulul asharaf a cikin watan rabiul awwal wato bayan an yakin badar da watanni kenan yakin badar an yi shi a cikin a cikin watan ramadan aka yi shi shawwal zulqa'da zulhajj al-muharram safar rabiul awwal aka kashe kabulul asharaf na'am ba yakin yakin Uhud kuma sai bayan nan da wata shida aka yi shi a cikin watan Shawwal a shekara ta uku ta saboda haka kamun an yakin Uhud ma kamun Ashraf ya dade a wuta to shi dai da wata shida shi kuma Huyayun Akhtab da aka zo aka yi bayan a cikin watan bayan an yakin Uhud to da abu ya faru tsakanin na biyar mu'una a kashe sabon manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama su je neman taimako suka yi niyan za su sako masa dutse su fasa masa kai Allah ya gaya masa ya koma gida aka zo aka tsare su su banu nabi to daga nan suka kauro suka koma khaybara a shekara ta shida cikin almuharram manzo Allah je ya yake su aka kashe shi Huyaymu Akhtab din wanda yake shine baban sayyida ummul mu'minina Safiya wanda muka yi magana ta jiya na'am innal ladina kafaru bi ayatina wa'annan kafirai da nake na la'ance su yahudu to ba su kadai ba kowane kafiri ko ba yahude yake ko ba nasare yake kowane irin kafiri ne inda ya kafirce maka ya rasulullahi karka damu innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara za mu shigar da su wuta dukkan kafiran da suka kafirce maka ya rasulullahi za mu shigar da su wuta kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab in sun shiga wutan nan za su ta konewa ne za su ta konewa ne ko da yaushe jikkunansu suka kone suka zama kaman gawayi to za mu zuba musu wani sabon jiki don saboda su ɗanɗanyi azaba domin in sun mutu sun mala ya mutu biya wala ya yi a cikin wuta ba rayuwa mai daɗi ba mutuwa saboda haka ne ko da yaushe jikkunan suka kone to sai mu zuba musu waɗansu sababbin jikkuna liya zuƙul azaba don su ɗanɗani azaba أعوذ بالله كلما نجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب دومين su dandani azaba inna Allah sani Allah kana azizan hakima haka yake mabuwayi ne ko mai hikima ne wanda ya saukar da shari'a ya saka wanda ya aika mugun ya aikata mugun aiki abu ne wanda yake hikima ne a wurin sa na tarihin shari'arsa kuma mai rinjaye ne ya rinjayi kafirai ya taimaki annabawa da mummune akan kafirai
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا أما waɗanda suka yi imani da kai ya Rasulullahi su kuma ko waɗanne iri ne ko Yahudu ne da ko Nasara ne da ko Sabi'awa ne da ko Arna ne da ko waɗanne iri ne in dai suka yi imani da kai to sakamakon su aljanna wallazina amanu wa bilis salihati wanda suka yi imani da kai suka aikata ayyuka masu kyau ya Rasulullahi lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu za mu ba su aljanna gidaje a cikin aljanna wato wanda korama guda hudu suke gudana a cikin aljanna kamar yadda muke faɗa kullum dai tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan kuma za su dawoma a cikin wannan aljanna har abada khalidina fiha abada lahum fiha mutahhara sannan kuma za mu ba su mata tsarkaka a cikin aljanna din waɗanda ba su da kowane irin kazanta ba tsufa ba datti ba warin hamata ba wani kazanta ba haila azwajin mutahhara wa nurkhiluhum dhillan zalila za mu shigar da su inuwa inutacciya wato takidi ne inuwa inutacciya kamar yadda zaka ce wannan riga ta rigantu inuwa inutacciya wato cikakkiyar inuwa wanda babu rana ba ta huda ta ba ta kaura rana ta gaje ta wa nurkhiluhum dhillan zalila
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا shi alqur'ani yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama surorin sa kaman file file ne a ajiye ba wai sai an gama sura ake shiga wata sura ba in an saukar da ayoyi sai ce a bude aya surar da ake fadin abu kaza a sa wa'annan ayoyi ciki su in an lura yanzu ayar nan da muka karanta ta yanzu tsakaninta da waɗancan ayoyi waɗansu shekara biyar ne waɗansu shekara shida yakin badar tsakaninsa da fatu makkata shekara shida wa yakin uhudu tsakaninsa da fatu makkata tsakanin yakin uhudu da fatu makkata ga shekara biyar tsakaninsu to akwai akwai na uhudu akwai na na badar duka gashi su zo su sun haɗu nan kuma wanda muka karanto na lokacin da ba haramta giya ba na shekara tsakanin ta uku ne zuwa ta hudu don shekara ta hudu aka haramta giya kuma yanzu wadda ayan da muka karanta wannan ta sauka ne a cikin shekara ta takwas saboda haka in an saukar da ayoyi annabi ne kawai zai ce wannan ayoyi a bude sura kaza a sa su ba za a lura da cewa tsakanin saukan wannan da saukan wannan akwai shekaru ba sai a sa ko inda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wannan aya da muka karanta yanzu inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl tsakaninta da ayoyin da muka karanta ɗazu wajen shekara shida kenan domin da aka yi fatu makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta takwas ya je fatu makkata wato inda garin duka ya dawo hannunsa to sai aka tada Ka'aba a kulle sai ce kai ina masu makullin Ka'aba sai aka ce ai yana cikin gidan Abdullahi ne wato Abu Talha al-Abdari to shikenan Abu Talha sai aka neme shi maza maza ka kawo ka kawo mabudin kaba sai aka je wajen uwarsa mabudi na wajen uwarsa ki kawo mabudin kaba sai ta ce ba za ta bayar ba sai sahabbai suka ce kin ga wannan takobi in ba ki bayar za mu zare sai ta bayar da ta bayar dan kuma da yazo sai ya ki bayarwa sai na ali zai murɗe hannunsa sai ya dakata ce ga gashi amana sai ya miƙa manzon Allah ce gashi amana ga makullin amana manzon Allah sai ya karɓi makullin ya buɗe Ka'aba ya shiga ya sallah da waɗansu sahabbai a ciki yana fitowa sai aka je na karanta wannan aya sahabbai suka je mu taba jin ya karanta wannan aya ba sai ran nan yana fitowa daga Ka'aba sai muka je yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'izukum bih inna Allah kana sami'an basira ta shi kenan sai ya kira shi ya ce ga wannan makulli alhali ku abbas ya ce a bashi a bashi abbas ya ce a bani a bani ni ya rasu ni za a baiwa kar a mai musu ni za a baiwa ni kar a mai musu ni za a baiwa wato hada masa shiƙaya da fidana kenan domin da shi ne shugaban shayar da zamzam shi abbas sai an hada masa da makulli to ya zama kenan shi ne shugaban masu lura da ka'aba shi ne shugaban masu shayar da zamzam to sun shi kenan sai da annabi ya karanta wannan aya sai aka miƙa wa shi mutumin Usman bin Talha al-Abdani sai aka mayar masa wannan makulli aka ce to gashi nan saboda mayar masa da da makullin ma sai yasa sai ya musulunta sai ga wannan makulli ya zama kayan ku na gado kamar yadda ku gada a baya nan ma za ku ci gaba da gadon sa har zuwa jikoki da jikokin jikoki inna la ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha to wannan aya ta sauka akan makullin Ka'aba to fa ta sauka akan komi kenan duk abin da ake kiransa amana Allah ya yi umarni a mai da shi wajen masu shi kowace amana a mai da ita wajen masu ita in ba a mai da ita wajen masu ita ba an saba wa Allah duk duniya ba malamin da ya isa ya ɗauki jan biro ya soke sadara guda cikin alkur'ani yace babu wannan karatu sai ma da cikin alkur'ani sai bani shi kadai yake da wannan iko kuma in ya sauke wannan sadar duk qur'anin duniya in ka bude ba za ka sadda wannan karatun ba babu shi don amanar sani Allah ya dora masa wannan amanar sanin wannan wannan ba maganar Allah bane ya soke gaba daya wani malami in ya soke ba zai iya ba don ba kayan sa bane haka ko duk duniya malaman duniya ba wanda zai soke hadisin manzo Allah ce wannan hadisin ƙarya ne sai malamin hadisi kuma an janta ba dukkan manyan malaman hadisi eh abinda yasa yake ƙarya ne domin ya rawaita wani ya rawaita wani kuma ƙarfi wani lokaci kaza aka kire shi ilimin sa ne ha kuma marar lafiya a kai wa likita mota ba lafiya a kai wa makanikai wanda ya karanta shari'a a bashi hukunci wanda ya karanta lissafi a bashi banki wanda ya karanta yaƙi a bashi aikin soja wanda ya ko wanda ya karanta ilimin ƙasa a bashi tonon kayan ƙasa wanda ya karanta ilimin sama kowace amana a mai da ita wurin masananta in ba haka ba an cuce ta kuma an cuci al'umma kuma an saba wa Allah kowa da amanarsa inna la yamurku an tu'addu al-amanati ila ahliha kowace amana a mai da ita zuwa masu ita in ilimin qur'ani ne malaman qur'ani in ilimin hadisi ne malaman hadisi in ilimin furu'a ne malaman furu'a in ilimin luga ne malaman luga in ilimin ma'arifa ne malaman ma'arifa ko waɗanne da abin da suka iya shi za a mayar musu su ne za su kula da shi abin da duk mutum bai sani ba to kare jefa kansa ciki ya mayarwa masu sanin abin su za su yi hukunci akan abin inna Allah amurkum an tadullu ma nati la aliha wa idza hakamtum bainan nasi saboda haka kowane nadi za a yi kamar yadda suke tafiyar da abin ko a boko komi sai da cancanta sai a dubi fayil din mutum a dubi takaddunsa a san wani wuri za a sa shi saboda haka ba ba da ka ba don a mai da amana wurin da take ha kuma kowane abu inna Allah mulku an tarjuma ila aliha wa idza hakamtum bainan nasi in kuma kuka yi mutane shari'a Allah ya umurce ku an tahkumu bil adli ku shari'a da adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu don kana gaba da mutum kada ka canja masa shari'a kar ka hana masa gaskiyarsa kai adalci an taku bil adal inna Allah ni'ma yazukum bi ubangiji da yake muku horo cewa ku mai da amana zuwa masu amana sannan kuma ku yi adalci wajen hukunci manzo Allah yana cewa addil amanata limani itamaka limani itamanaka wala takun man khanaka al amanatu muwaddatun ila barrin wa fajir wato amana za a mai da ita mai ita ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne inda amana ce amanar kintuwa ne amanar ajiya ne amanar jingina ne amanar kowace amana dai za a mai da ita mai ita amanar bashi ne amanar faɗin gaskiya ne annabi muhammadu annabin allah ne shi ma amana ne aka ba malamai wanda suka ɓoye sun ci amana an ta hafu bil adal inna allah sani allah ne imma ya zukun bi ma da irin wannan wa'azi da yake muku inna allah sani allah kana sami'an basira haka allah yake yana ji yana gani yana ji abin da kowa yake ai fada kuma yana gani abin da kowa yake aikatawa in ka boye amana yana ganin ka in ka in ka canja magana yana jin ka to yau ka duwa biyu da karɓar biyu ba a fita saboda ɗaukan alkawari ne wa auhu bil adi innal ada kana mas'ula wal yufunu zurahum sannan ba a hada da wata dariƙa ba a ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙa amma ana gina dukkan waliyan Allah kuma za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a sai da in ba a samu ba za a gina iyaye musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin zuwa an samu abokai za ka iya na ba ka ɗiga ce ta zani ka ce ka karɓa ka ce alhamdulillah ka je koya maka lazimi da wazifa da zikirin jama'a wasu kullum rabbi ka bukurtan wa asila inna Allah kana sami'an basira ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu أبيعوا الله وأبيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا قوم مني غباكي لا أليء الله كوا الله بيئيا abin da ya umarce ku duka ku yi abin da ya hane ku duk ku bari wadi'ur rasula ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya abin da yace ku yi ku yi abin da yace ku bari amma atai kuma rasulu fa khuzuhu ma ne ku an fantahu wato biyayya wa Allah duk abin da yake cikin alqur'ani biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wani abu ya zo baka ganshi cikin Qur'ani ba amma annabi ne ya faɗa shikenan dole ka kabi shi domin ya fi ka sanin alqur'ani waɗansu sahabbai suna jayayya akan akan wata aya sai ɗaya ce ni daga bakar har nasi ban ga wannan abin ba sai ce a to wanda ya fi ka sanin daga bakar har nasi shi ya faɗa shine annabi to lalle ne abi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adi'ullahi wa adi'ur rasula wa ulil amri minkum sannan kuma ku bi shugabanni masu ba da umarni daga cikinku kamar yadda na faɗi da farko dai shugabannin alkur'ani a wajen alkur'ani su ne ulul amri shugabannin hadisi a wajen hadisi su ne ulul amri masu huru'a a wurin fiqh su ne ulul amri masu sarauta a wurin sarauta su ne ulul amri masu yaƙi a wurin mayaka su ne ulul amri kowa lalle ne ya bi umarnin shugabansa matukan bai umurce shi da sabon Allah ba. Mala Abdullahi ya ce, wannan aya ana khilafa wa uli lamri minkum din nan an ce malamai ake nufi. yace a wasu sun ce sarakuna ake nufi. Mala Abdullahi cikin biya uttawi ne ce eh malamai ake nufi domin a zamanin da malaman su ne sarakuna sai da aka so mu naɗa sarakuna jahilai ne to yanzu umarni ya koma su ma sarakuna sai su bi umarni wajen malamai don ba san abin da Allah ya ce ba in ji malam Abdullah cikin ya uttawili to idan sarakuna sun yi umarni da abin da yake ba na sabon Allah bane na tsarin zaman lafiya sai a yi musu amma umarni mutulaki daga bakin malamai ake jinsa don su suke magana da maganan Allah da annabi in maganan da suka faɗa gaskiya ne na Allah da annabi din ne wa uli da murhukum fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya a cikin kowane abu tsakaninku da junanku ne ko tsakaninku da ulul amri din ne faruddu ila Allah war rasul sai ku mai da hukuncin zuwa ga alqur'ani ya warware muku duk abin da kuka yi jayayya a kansa to sai ku mai da ku mai da lamarin wajen alqur'ani ya raba muku musu wa maktalaftu fi min shay'in fa hukmu ila Allah duk abin da mutane suka yi jayayya cikin sa hukuncin sa na karshe a koma wajen Allah a ji shi Qur'ani kenan annabi sallallahu alaihi wasallam in lokacin sa ne a zo wajen sa ya yanke hukunci in kuma ba ya koma wajen Allah kamar yanzu to sai a koma hadisansa a ga menene ya yanke hukunci sallallahu alaihi wasallam fa in tanazatun fi shay'in faruddu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir misali yanzu ai jayayya a samu jama'a musulmi guda biyu wa'annan su tariqun waliyyi kafirci ne wa'annan su tariqun waliyyi musulunci ne ce to shi kenan an yi jayayya kenan kai da kace ɗariƙun waliyye musulunci ne kawo hujjarka ɗariƙun waliyye abin da yasa nace musulunci ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim dai kowa yadda musulunci ne bismillahir rahmanir rahim kowa yadda musulunci ne fatiha kowa yadda musulunci ne istighfari kowa yadda musulunci ne salatin annabi kowa yadda musulunci ne kuma ka je malami ya koya la ilaha illallah kowa yadda musulunci ne ka je wajen malami ka mai da shi jagoranka cikin addini ya koya maka yadda zaka bauta Allah ubangijinka kowa ya yarda musulunci ne domin akwai inda ke wattabi sabila man anaba ilayya kuma cewa abun dariqa in na buru'a ne istilahin musulunci ya sa ana ce masa mazhaba in na zikirin Allah ne istilahin malamai ya sa ana ce masa dariqa wa Allah istaqamu ala dariqati la astainahum ma an gadaka li nafsihi wa man yurid an zikri rabbih nasluk azaban sa'ada yin sabe da yamma wa kullu rabbika bukratan wa asila yin sa sabe da yamma har yanzu ya yi lahum kullu zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asila to kaga sai ya faɗi hujjojinsa gabaki da irin waɗannan in ya gama sai a ce to kai ko da kace kafirci ne kawo hujjojinka to in ya faɗi hujjojin sai a auna cikin alkur'ani da hadisi sai a ba mai gaskiya gaskiya ba da ka ake ba mutane gaskiya ko a ƙaryata su ba sai da hukuncin alkur'ani fardu Allah war rasulu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir cewa in kun jayayya kar ku kai wajen kowa sai wajen alkur'ani sai wajen hadisi nan fa sai in kun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika mai da lamari wajen alkur'ani da hadisi khairun shi ya fi a wajen musulmi wa hasan shi ya fi kyau wajen tawilan makoman al'amari domin kowa ya rasa gaskiya ba wani ne ya hana shi gaskiya ba kenan alkur'ani da hadisi su ne suka ce ba shi da gaskiya in ya samu gaskiya kuwa ba wani ya ba shi gaskiya ba alkur'ani da hadisi kenan ya ba shi gaskiya babu fushi tsakanin wani da wani Allah mana gafara Allah ji gamu Allah ji iyayen mu to Allah ya iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shekarun mu da alheri Allah ya ga musulmi maza da mata rayu da matattu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya bukatu mu da bukatu da muke musu addu'a Allah ya kiyaye addinin mu da imanin mu da kasan Allah ya sa mu zauna lafiya Allahumma alheri duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharri duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam zan baka da shehu tijani in ka shiga baka fita ba har da wata dalila ba ziyarar wasu wajen yin ranar da yin kuma dini iya kana budo iya kana sayi wajen sirata mustaqim sirata allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج والحج الهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق غدا هي المقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام وسلام على المرسلين الفاتح